الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin Sunan Abi Dawud a wannan shine darasi na goma sha uku a cikin jeren giyan karatuttukan da suka gabata taken karatunmu na yau shine wa idha hamalta ila al-quburi wa idha hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wa idha hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu idan aka doki wata gawa tare da kai aka kai ta makabarta to kasan da kai ma wata ran kai za a ɗauka a kai ta ilaha illallah hausawa ke cewa yau da gobe karyar Allah komai gudun mutum ta kamo shi kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kace mutuwar da kuke ma gudu to za ta riske ku kuma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a mayar da ku izuwa ga masanin abin da yake boye da abin da yake a bayyane wannan shi ne kenan kenan yana da kyau a koda yaushe musan da cewa fa wannan rayuwar akwai lokacin da za ta zo ƙarshe kuma ita mutuwa ba shekaru ba ne ko lahiya ce yana daga cikin abin da ya sani tuno da wannan baitin shi ne a shekaran jiya wani ɗaya daga cikin 'yan uwa matashi a university yake iftik yake karatu abokin su salahuddin ne a bara da na ji da suwarsa har sai da na tuna bara sun gayyace ni wa'azi a can university a can jami'ar tasu na yi musu wa'azi shi ne mai gabatar da masu wa'azi duk wa'azin da na yi daga farko har ƙarshe yana kusa na bayan na ƙare akwai wasu nukata da ya ɗauka ya tarazi su da faransi don saboda wanda ba su jin hausa lai har yanzu ina kallonsa da na ji da suwarsa saurayi ne matashi amma kun ga ya tafi ya bar ma'aikinsa da yake ne da yake tsoho wannan shi ne kenan a taƙaice wannan yana nuna muna a kodiyoshi mu yi ƙoƙari mu kasance a cikin shiri na shiri na mutuwa don kowane lokaci za ta yi isko mu mu yi ƙoƙari mu bar alkhairi wanda ko da bayan mun tafi za a faɗe mu da me za a faɗe mu da wannan alkhairin yanzu wannan yaron kun gani ni na faɗe shi da alkhairi dan na gani to haka kai ma kai ƙoƙari bayan ka mutu a faɗi alkhairi a kanka Allah ka ba mu ikon kyautatawa mala yake cewa babun fima fi mu'akalatil ha'idi wa mujama'atiha ba mai mai bayani game da cin abinci tare da mace mai haila wa mujama'atiha ay wa mukhalatatiha da kuma cakuduwa da ita an gane ko kun gani sai ana taka tsantsan yanzu kaga in wani ne kai tsaye zo sai ce babu mai bayani akan halaccin cin abinci tare da mace da kuma jima'i da ita wanda ya ce haka nan an gani da ke ko ya san ko addini alhali mu jama'ati ha ana ana muhim mukhalatati ha cakuduwa da ita daga alistima ne jayyid kenan wannan dai babu zai muna bayani akan haila hausawa ke cewa haila larurar mata mantawa mana albani zari rahimahullahu ta'ala yana da wani kasa da dai mai taken haila larurar mata baka san larura ba ce sai in kana da kanwa wadda ba wanda take tambaya in ba kai ba an gane ku wannan shine kenan ko kuma kayi karatun abin da ya shahi haila kin zaka gane lalle akwai akwai rikitarwa a ciki ko kuma ana yawan maka tambayoyi zaka gane da akwai rikitarwa a ciki mala yace haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammadun haddathana Sabitun al-Bunani an Anas ibn Malik anna al-Yahuda kanat idha hadat minhum imra'atun yahuda sun kasance idan wata mata ta yi haila daga cikinsu akhrajuha min albayti suna hutar da ita daga gida wa lam yu'akiluha kuma ba sa cin abinci tare da ita wa lam yusharibuha kuma ba sa sha tare da ita wa lam yujami'uha fil bayti kun gani ko kun ba sa haduwa da ita ba sa cakuduwa da ita amin a cikin gida fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai aka tambaye manzo Allah game da haka fa anzalallahu subhanahu sai Allah ya sabkar wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna suna tambayar ka game da haila kace shi kazanta ne ku nisanci mata a lokacin da suke haila an gane ku wala takrabuhunna ay wala tujami'uhunna kada ku sadu da su har sai sun tsarkaka ila akhiril aya har zuwa karshen ayar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace jami'uhunna fil buyuti ku takudu da su a cikin gida wasna'u kulla shay'in ku yi komai da su illa nikah sai dai aure an gane ko me ake nufi da aure anan shine asalin aure me asalin aure shine jima'i wanda ta hanyar sa aka same ka aka same ni aka same su aka same shi kenan ana cewa jima'i an-nikah ne domin huwa ahammu ma fihi shine mafi muhimmancin abin da ke a cikin aure faqalat al-yahud sai yahuda suka ce ma yuridu hadha ar-rajuli an yada'a shay'an min amrina da aka sabkar da wannan ayar da manzo Allah ya faɗi wannan maganar sai Yahuda suka ce wannan mutunan suna nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutunan baya barin komai face ya saba muna a cikin sa ma'ana komi son yake sai ya saba muna a ciki da mu ba mu zama da matayen mu ba mu kusantar su suna haila shi kuma gashi ya ce wai a kusance su faja'a usayd ibn hudayr sai usayd ibn hudayr yazo wa abbad ibn bishr ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo faƙala suka ce ya rasulullah ya ma'aiki Allah innal yahuda taqulu kaza wa kaza yahuda suna cewa kaza da kaza afala nankihuhunna fil mahid to ba za mu sadu da su ba a lokacin da suke haila dan mu ƙara saba ma yahudawan shine abin da suka faɗi an gane shine abin da suke nihi fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai huskar manzo Allah ta canza an gane da kyau ko domin wa makana li mu'minin wala mu'minatin idan kada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ba a so ka sa ra'ayinka addini a'a ya Allah yace ya annabi yace manzo Allah huska ta canza hatta zananna an kad wajada alaihima har sai da ma muka yi tsammanin manzo Allah yayi hushi da su ne ya kama su da wannan laihin fa kharaja sai suka huta فاستقبل فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ta fuskance su ma'ana suna huta sai suka yi daidai da wata kyauta an kama manzon Allah ta madara fa ba a fi asarihima sai manzon Allah ya tura bayan sun tafi a kirawo su fa sakahuma sai manzon Allah ya shayar da su wannan nonon fa zananna annahu lam yajid alaihima a lokacin sai muka tabbatar da kun ga azannu anan sai zo da ma'ana ta me da ma'ana ta yi ƙini ba domin ba ko da shi bane aka ce zon ana nuhin zato kamar yadda kwanan ga ake cikin kwaramniya ta mike da suna wani daga cikin malumai da ya ce ai hadisi ba a ce mishi ya ƙini ba a da tabbacin hadisi kawai zato ne subhanallah kunga wannan buɗe ƙofa ce ga 'yan ƙalaƙato an gane da kyau ko to shine sai aka ce musu to larabcin ma na azzonnu sun fassara shi ne da hausa hausa ne da an ce azonu sai a ce zato to amma a larabci aka ce azonu ba ko da yaushe yake nuhin zato ba akwai lokacin da ma khilafuhu ne yaki ne yake nuhi an gane da kyau ko wannan shine kenan yace har sai da muka tabbatar da cewa yace a lokacin muka tabbatar da cewa a manzo Allah bai hushi da su ba domin manzo Allah ya fahimci abinda suka nema ba wai don son zuciya bane suka nemi ai haka an gane ko don kokarin dai a ƙara samun bambanci tsakanin musulmai da yahudawa ne a takaice wannan hadisin yana nuna yadda musulunci ya darashta mace ya karrama ta kishiyar masu ikirarin a yanzu a ba mata mai a ba mata yancinsu da abin da ya kama da haka da in suna haila korarsu ake daga gida ba a zama da su ko abincinsu ba a ci to musulunci ke ku yi komi da su amma musulunci nuna yana daga cikin lokacin da ya kamata ka nuna mace soyayya ka nuna mata tausayi lokacin take jinin haila dan tsananin take gamuwa da shi mala yace haddathana musaddadun haddathana abdullah bin daud an mis'arin an al-miqdam ibn shuraih an abihi an aisha qalat kuntu ata'arraqu al-azma wa ana ha'idun na kasance ina tsotse kashi shine ata'arraqu na kasance ina tsotse kashi wa ana ha'idun alhali ina da haila fa utihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai in ba manzon Allah shi ma'ana tana ne manzon Allah ke cewa ya bata sai ta bashi fa yad'u famahu fil mawdi alladhi fihi an gane da kyau ko sai ya dora bakinsa a wurin da ita ma ta me ta dora bakin nasa ta tsotsaya wa ashrabu sharaba kuma ina shan abun sha fa unawiluhu sai in bashi fa yad'u famahu fil mawdi alladhi kuntu ashrabu minhu sai ya dora bakinsa a inda na dora bakina kun ga wannan manzo Allah ne duk dan ya nuna mata ne ya nuna mata kewa an gane da kyau ko حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور عن منصور عن ابن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري manzo Allah ya kasance yana ɗora kansa fi hijiri akan katattaruna fayakra'u sai yayi karatu na qur'ani wa ana ha'idun alhali ina da haila kaga soyayya ko wannan shine kenan bare ce babun fil ha'idi tunawilu min al masjid babin bayani game da mai haila har ya halatta ta dauko wani ta shiga masallaci dan ta dauko wani abu shine tunawil ai ta dauko wani abu dan ta kama wani حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي مني ناوليني الخمرة مقومني الخمرة سجادة مقومني تابي من المسجد ديكي أمسلاتي فقلت سنتي إني حائد ني وحيلا نكي كما ذن أكمك أبن صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله يتي إن حيضتك للي حيضك ليست في يدك أي با أهنونك تكيبا حيلك أي با تكيمي تكيبا ba cikin hannunki take ba balle dan kin shiga masallaci kin dauko tafin a ce tafin yana da kazanta wannan shine kenan mali ce amma dai a magana mafi inganci baya halatta mace ta shiga masallaci ta zamna an gane ko ka shiga masallaci ta zamna sai inda larura inda larura wannan ya halatta domin manzo Allah ya ce inni la uhillu al-masjida lil ha'idi wal junubi ni bazan halatta masallaci ba ga mai haila da janaba ya zo ya zamna to shi yasa kun ko itikafi mace ke yi in haila ta zo mata shikenan itikafin ya tsaya daga nan tunda itikafi ko mace za ta itikafi a ina take itikafi masallaci ita ma take yi wannan shine kenan mala yace babun fil ha'id la taqdi salata babu mai bayani akan cewa mai haila ba ta biyan sallah an gane ko wannan shine kenan ba ta ramkon sallah حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة an karbo daga mu'aza mafi yawanci da kaji mu'aza in dai hadisi ne to wa zai biyo baya aisha domin ɗalubar ɗalubar aisha ce ita ma sahabiya ce maular aisha ce tana da tarihi mai yawa game da ita wannan suna yana da kyau sosai kun mutane ba su yawan sashi mu'aza suna sa ku a da ne a da ne cewa suke tsohon suna ne ko ya san mutane mu'aza mu'aza ha da ainihin ce su su na sani mahaza ma suke cewa mahaza mahaza suke cewa ba haka bane mu'aza suna ne mai kyau kuma min min haisul ma'ana wa min haisul tarikh an gane ko wannan shine kira min haisul ma'ana wa min haisul musamma mai sunan tana da tarihi mai kyau sannan kuma sunan ma mai kyau ne domin mu'aza ita ce wadda take neman tsari akwai wadda ba ta neman tsari ba ma mace ba ko kai namiji kana neman tsari balle mace wannan shine kenan akwai mu'aza akwai mu'az sun sha bamba mu'az da mu'aza na'am mu'azu mu'azu shi su suke jago ma'azu sa hausa akwai lalata suna wannan shine kenan ba gari suna ba safiya sahiya namiji ne shi mu'azu mace ce mu'aza na'am kenan wata mace ta tambayi aisha in ji mu'adha a taƙdil ha'idus salata mai haila za ta biya sallah faƙalar ta ce a haruriyatun anti ki ba haruriya ce an gane ku harur nisba ce zuwa ga wani gari da yan mai da suna kawarij suka fara kullowa to duk wanda yake da wannan ra'ayi irin nasu ya ce mishi haruri a haruriyatun anti ke kawarij ce an gane ko laqad kunna nahidu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna haila a zamanin manzon Allah fala naqdi wala nu'maru bil qada ba ma biyan sallah kun ba a umurta mu da mu biya duk sallar da mu yi ba a lokacin haila حدثنا الحسن بن عمرو واخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن عن, المب... عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن معاذة العدويه an aisha ta bi hadal hadis ya rawaito daga aisha a wannan hadisin qala abu daud wa zada kuma ya kara fihi nu'maru bi qada'is sawmi game da shi ma'ana game da haila ana umurtan mun biya azumi wala nu'maru bi qada'is salati kun ba a umurtan mu mu biya sallah an gane ko a takaice ne daga cikin saukin da Allah ya mamata shine in suna haila ba za su biya sallah ba domin sallah ita tana maimaituwa ta yi sati guda ba ta yi sallah ba yanzu aka ce ta biya sallar sati guda kun ga aiki ne mai yawa za ta sha wahala sai aka yahi mata wannan amma shi kuma azumi so guda ne ga shekara wata wata ɗaya ne ga shekara kenan za ta iya ta biya shi a cikin wata goma sha ɗaya da za su biyo baya na'am mala yace a takaice dai yan khawari su suke ganin mace za ta biya sallah kamar yadda take biyan me kamar yadda take biyan azumi tunda su khawarij suna da wani dan bangare na alaka da yan kalakato domin su ma yana daga cikin abin su aiki da zahirin aya an gane da kyau ko wannan shine kenan babun fi ityanil haidi babi mai bayani game da saduwa da mace da take haila me hukuncin wannan حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الله عن عبد, عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah في الذي ياتي امراته game da wanda yake zo ma matarsa wa hiya haidun alhali tana haila qala yace yatasaddaqu bi dinarin an gane ko an tambayi manzo Allah kenan game da wanda ya saru da matarsa tana haila sai yace yatasaddaqu bi dinarin ya yi sadaka da dinari au nisfi dinarin ko da rabin dinari ƙala abu dawud haka zan riwayatu a sahiha haka ne riwaya ingantatta ƙala ya ce dinarun au nisfu dinar dinari ko rabin dinari ya ce wa rubama lam yarfa'ahu shu'ba wata ramma shu'ba baya ɗaukaka hadisin yana cewa magana ce ta ibnu abbas ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi suka ce qaulu sahabiyyu fi ma la majara lil ra'yi fihi lahu hukmun rafi qaulu sahabiyyi fi ma la majara lil ra'yi fihi lahu hukmun rafi kun ga ko wannan maganar ba a fadin ta da ra'ayi domin hukunci ne حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار ابن عباس يتي إذا متن يسادو دما ترس فرق جني فرق هيلا تو زي بعد كف زي كفارة ديناري قدا وإذا أصابها في انقطاع الدم إذا يسادو دا إذا a wajen katsewar jini jinin bai da katsewa ba amma ya zo ƙarshe to fa nisfu dinar nan zai bada rabin dinari qala abu dawud wa kadhalika qala ibn jurayj an abdul karim al miqsam yace sahihi ne mawqufi zuwa ga ibn mas'ud حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض idan mutum ya abka ma matarsa tana haila ya sadu da ita falyatasaddaq bi nisfi dinar to yayi sadaka da rabin dinari sai dai hadisin da ifi ne qala abu daud wa kaza qala ali ibn bazima an miqsam an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ibn mazima ya rawaito daga miqsam daga manzon Allah a hadisi mursali wa rawal auza'i domin shi mursal kin domin miqsam ba sahabi bane in zahabi ya ce kai tsaye manzo Allah ya ce ke na hadisi zaman to mursal in tabi'i ya ce kai tsaye manzo Allah ya ce sai hadisi zaman to mursal وروى الأوزاعي أن يزيد بن أبي مالك عن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار زن أمور تيسا معنى دون دي يي هكا زن أمور تيسا دي صدقة da ɗai cikin biyarkin dinari wa haza mu'dalun yace wannan hadisi ne mu'dal hadisi mu'dal huwa ma sakata fi isnadihi rawiyan fa akthar ala tawali shine hadisi mu'dal shine hadisin da sanadinsa aka samu sukut aka samu tsallake wasu marawaita guda biyu ko hiya da haka amma a jere in ba a jere bane wannan sai a ce mishi hadisi munqati' wannan hadisa abin da suke nunawa yana daga cikin manya-manyan laihuhukka mutum ya sadu da matarsa tana jinin mi tana jinin haila in mutum ya sadu da matarsa tana jinin haila abu biyu ke a kansa abu na farko ya tafka babban laihi sai ya tuba zuwa ga Allah abu na biyu sai ya yi kafara kafara kuma ta dinari an gane ko dinari ko yana kusan kusan jika 200 an gane ko a ce kaga kusan sadakin bazawara ko wannan shi ne kira sadakin bazawara a eh bazawara jika 200 ko budurwa ko aha masha Allah da gaske ne mu in shirya bayan ramadan in abin ga a masha Allah zai ɗan nasan dai da wuya budurwa jika 200 da waya ko? zai sai gidan lattiza ko? to kaji kenan lattiza su ke sauki to masha Allah akwai masu tausaya haka ne jayyid kenan dai wanda ya sadu da matarsa yana akan sai biya wani sabon sadaki an gane ko ma'ana dai kafara shine ya muke suna dinari yana ma iya wuce jika 200 wannan shine kenan domin rubu'u dinar shi ake yanke mawa hannu barawo ko to kwanaki an yi yan watanni da muka kilga akwai wani shiri da muka yi rayuwar matasa to mun yi shi akan akan swata kafin mu yi shirin na na kilga mun tambayi ɗaya cikin hudun dinari kusan shika hamsin da wani abu aka ce to kun ga ɗaya cikin hudu hamsin da wani abu gida hudu ɗari biyu da wani abu kenan zai ko wannan shine kenan na'am wallahu ta'ala a'lam mali ce babun fi rajul yusibu minha ma dunal jima' babu mai bayani game da mutunan da zai zai samu mace ma'ana zai yi mu'amala da mace ta kwanciya amma bai kai ga jima'i ba an gane da kyau ko shine abin da yake nihi mali ce haddasa yazid ibn khalid khalid ibn abdullahi بن موهب الرملي, الرملي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة الندبة مولاة ميمونة أن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دق ميمونة للي منظر الله كان يباشر المرأة من نسائه ya kasance yana saduwa da mace daga cikin eh na ce yana runguma an gane ko yana rungumar mace daga cikin matayensa wahiya ha'idun alhali tana da haila idza kana alaiha izarun idan ya kasance tana sanye da zane ila ansafil fakhidaini har zuwa rabin katattaru awir rukubatai ko kuma rabin dudduge tahjizuhu bihi da take sa shakamaki game da shi an gane da kyau ko na'am ma'ana dai ta rufe dai al'aurar tata an gane ko ta can ciki wani karin magana na hausawa abin da ke ga amarya shi take ba ango to abin nan da za ta ba ango shi za ta liƙe haddasana muslim ibn ibrahim haddasana shu'batu an mansurin an ibrahim an al-aswad an aisha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya'muru ihdana manzo Allah ya kasance yana umurtan ɗayan mu إذا كانت حائضا إذا تنا حيلة أن تتزرع تسابنجي معناها تليكي الأورة ثم يضاجئها زوجها سنميهن تيكون تدئتا وقال مرة وترما يباشرها سيرنقميتا an gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace haddathana musaddadun haddathana yahya an jabir ibn sarhin سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تتي منكسا تنيد منزان الله نبيت في الشعار الواحد منا كوانا أتكين شعار الواحد شعار إتتي لقد أكي ساوى سما أكوي شعار أكوي جسار الناس شعار wal ansaru ditharun a wani hadisi ko dai shi'ar rigan sama kenan muna kwana fi shi'aril wahid a cikin riga guda ta sama wa ana ha'idun alhali ina da haila tamithun sharbir ma'ana alhali ina cikin haila tabbat an gane ko kaman ta'kidi ne na ha'id in ba shi ba ya aka ce ha'id aka ce tamith duk ma'anan su ha'id ne fa in asabahu minni shay'un ghasala makanahu idan wani abu na jinin hailata ya same sa sai ya wanke wurin da jinin ya same sa walam ya'uduhu an gane ko baya wuce wurin ma'ana wurin da ya tabi wurin da jinin ya tabi sannan yake wankewa baya wuce wurin baya cewa ya wanke kayan gaba idan jinin hailan ya same sa thumma salla fi sannan ya salla a ciki wa in asabahu ta'ani thawbahu idan ya samu kayansa min shay'un wani abu na jinin ghasala makanahu yana wanke wurin walam ya'udhu baya wuce sa thumma salla fihi sai ya salla a cikin sa an gane da kyau ko kenan a can na farko tana nuni in ya samu jikinsa bana jinin nata ya tabi jikinsa yana wankewa na bin kuma jinin nata ya tabi kayansa yana wankewa daidai wurin baya wucewa an gane da kyau ko حدثنا عبد الله بن, بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن أمارة بن غراب أن عمة له للي وتأم يرسى إرؤوا ما أيفنسى حدثته تاباش لاباري أنها سألت عائشة تاتم بي عائشة قالت تي إحدانا تحيد لي دقتك متنا حيلا وليس لها ولزوجها illa firashun wahidun kuma ba ta da ita da mijinta komai in ba shinhida guda ba an ga an ga kina mana shinhida bisa dara guda suke kwana su lullube dara guda qalat tace ukhbiruki bima sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari in baki labari da abinda ma manzon Allah yayi mana wata ce ta zo tana tambaya ya matar da take haila kuma shinhida guda gare shi ita da mijinta ya za a yi sai aisha bari in baki labarin abinda muke ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace dakala laylan manzon Allah ya shiga wani dare wa ana haidun alhali ina cikin haila famada ila masjidihi sai ya biya masallacinsa ma'ana ya wuce inda yake sallah an gane da kyau ko jayyid domin ɗakin manzon Allah ma yana da wurin da yake sallah to kenan ana nufin musallahu fil ghurfa manzo Allah ya shiga ɗaki na sai ya wuce ɗan gehen da yake yake sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan yace qala abu dawud ta'ani masjid baitihi a tana nufin inda yake sallah a cikin gidansa ga ashe wannan sikin na sunna ne a cikin gidanka ka hidda wani bangare dan me dan sallah an gane da kyau ko har yanzu laraba suna da wannan al'adar zaka ga cikin ɗaki an hudda wani bangare wannan na sallah ne yana da kyau sosai wannan shine imma wajen gida ko cikin ɗaki duka yana yi tau ta ce sai ya wuce ɗan wurin da ya keɓance da yin sallah falam yansarif bai gushe ba hatta galabatni aini ma'ana bai gushi ba yana can yana sallah a wurin nan har sai da idanuwa na suka rinjaye ni ma'ana kwana ya dauke ni wa auja'ahu albardu sai sanyi ya ji masa ma'ana lokacin tsananin sanyi ne to sai sanyi ya kaima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala manzo Allah na hitowa daga sallah sai ya ce idini minni an gane da kyau matso wuri na dan ki mini dumi an gane ko ba dumi na magana ba dumi na na zahi fa qultu sai nace inni haidun manzo Allah haila nake kace kuma in matso kusanka fa qala sai ce wa inikshifi an fakhidh an anfakhidhayki an gane ko yace ki ma bude kina nun naki an gane fa kashaftu fakhidhayya sai na bude ka tattaruna an gane ko fa wada khaddahu sai ya dora kuncansa wa sadrahu da kirjinsa ala fakhidi akan ka tattaruna dama manzo Allah ya saba haka sai ta zamna sai ta bude ta zamna sai manzo Allah ya aza kansa a bisa kan ka tattarunta kenan sai manzo Allah ya aza kansa a bisa kan ka tattarunta aha da kirjinsa tace wahanaitu alaihi lokacin da manzon Allah ya kwanta kinnan wahanaitu alaihi ni kuma sai na sai na lullubo haka ma'ana na kwanto a kansa don in ƙara rufe sa da kyau hatta dafi'a har sai da ya huce ma'ana sanyin nan nasa ya rage wa nama ya kwana an gane da kyau ko wannan kun gani ashe abin da ake cewa na na aure yana maganin sanyi haka ne ko ba haka bane ga Aisha ta fassara mana shi karawa da karoma ya tuna mini wani wani baiti ina muraja a sai na tuna da wani baiti yake cewa shakautu ila tabibin barda azmi fa arshadani ila khairil ilaji wa akhbarani bi anna al barda da'un wa da'ul bard yudhabu biz zawaji a gane ko yace shakautu ila tabibin barda azmi فأرشدني إلى خير العلاج وأخبرني بأن البرد داء وداء البرد يذهب بالزواج an gane ko wannan ya so yi kama da wani baiti na imamu shafi'i shakautu ila waki'in a su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi to yace na kai koke na wajen likita nace sanyi na cuta min fa an gane ko sai ya bani labarin mafi alkhairin magani ya ce mini ai shi sanyi mugun ciwo ne maganinsa shi ne ka yi aure an gane da kyau ko to wannan shi ne kenan kenan haɗuwan nan jikinku da zai yi da naka da nata za ka shi sanyi yana ragewa bari mu bari yan bayan allah sai sai tara musu da hankali muke yi amma a yi haƙuri wasu sabro na ja'aluhu rafi ƙadurubina fa huwa dawa'u li illatil azmani na'am hadisin bai inganta ba an gane da kyau ko amma haka ne wake in yake an gane ko hadisin bai inganta ba haka ne me yake da suna aure yana rage ma mutun sanyi حدثنا سعيد بن عبد الجبار وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم زرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا حدت ناكسا إذا نيحيلا نزلت عن المثال إنا هتوا daga shinhida shine almisal ay alfirash alal hasir sai in koma akan tabarma falam naqrub rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kasance ba ma kusantar manzon Allah walam nadun minhu an gane ko duka dai ba ma kusantuwa zuwa gare sa hatta na tura sai mun yi tsarki sai dai hadisin da ifi ne an gane ko na nuna cewa in suna haila suna kauracewa manzon Allah حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا أراد من الحائد شيئا يا كسنتي idan ya so wani abu ga mai haila ma'ana ya so ya ji daɗi da ita alƙa ala farjiha sauban yana ɗora kaya akan al'aurar ta sai ya liƙe حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح في فوح حيضتنا وزال الله يكسنتي ينا أمور تمو fi fauhi ay maji'i a lokacin zuwar hailan mu an nattazira mu sabance ma'ana mu dama zane sun mayu bashiruna sannan sai ya ya rungume mu sai ta ce wa ayyukum yamliku irbahu amma wa ya kai mallakan bukatarsa kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu kamar yadda manzo Allah yake mallakar bukatarsa kun ga wannan da malai kawo hadisan da suke nuna halaccin mutum ya rungumi matarsa ya wasa da ita in tana haila amma sai kawo hadisi da Aisha ta liƙe na cewa hawan gaho ba kowa ba ya dace yayi sai wanda ya san yana iya me yana iya yana iya kame kansa ba za a zarce ba ba za a iya wuce gona da iri ba in ka san in ka fara ana iya wuce gona da iri to abin da yi maka alkhairi kame ka kame an gane da kyau ko wannan babin abin da yake nuna muna dai karin magana na hausa da suke cewa masoyinka baya ganin aibinka ma'ana in dai mutum na son ka duk aibin da kake tare da shi an gane da kyau ko baya gudunka ma'ana in dai kana son mace dan tana da haila bai kamata ba a ce ka yi ka guje ta ka tsantsane ta wannan shine kenan kishiyar karin maganar da suke cewa masoyinka baya yabonka ko da ka kama damisa ka bashi an gane makiyinka makiyinka baya yabonka ko da ka kama damisa ka bashi to kishiyar shine masoyinka baya kinka mai suna masoyinka baya kyamar ka komi aibinka an gane ko ko kun bashi ganin aibinka mala yace babun fil mar'ati tustahadu babu mai bayani game da mace da take istihada an gane ko menene ake cewa istihada shine a mujawazatu me yake suna mujawazatu dami ba'd ayyamihi fil haidi shine wucewar jini bayan kwanakin da ya saba an gane ko mace ta saba kwana sati guda take tana haila to yanzu sai aka zo satin gudan ya zo kuma jini ya ci gaba da zubowa shine istihaba kenan istimrarud dam mala yace babe mai game da mace da jini yake ci gaba da zo mata wa man qala tad'u as-salata fi iddati al-ayyam allati kanat tahidu da kuma wanda suke ganin ko wanda suka ce za ta bar sallah a kwanakin da ta kasance tana haila jini na ci gaba da zubowa to za ta bar sallah ne gaba ɗai a'a za ta bar sallah a kwanakin da dai jinin yake na asalin haila sauran kuma ta ci gaba da ibada shine abin da babu yake nihi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء وتمت تاكسن تنا زبد جني على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من زوء الله فاستف فاستفتت لها أم سلمة سي أم سلمة تنم متفتوى وجم من زوء الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي لتنظر عدة الليالي تدوبي لتنتظر ها هكا نيكو litanzur a haka ɗi litanzur ta duba iddatan layali adadin darerai wal ayyami da ini da kwanaki allati kanat tahiduhunna min ash-shahri wanda ta kasance tana haila a cikin su ga wata qabla an yusibaha alladhi asabaha kamin abin da ya same ta ya same ta na ci gaba da zubowar jini litatruki salata in ta kilga wa'annan kwanakin da ta saba yin haila sai ta bar sallah kadara zalika min ash-shahr daidai gurgudan wannan kwanakin na wata fa idza khallafat zalika idan ta wuce wannan kwanakin na haila da ta saba faltaktasil ta yi wanka thumma tastafsir an gane ko thumma tastafir bi saubin sannan sai ta yi kunzugu ma'ana ta dame al'aurar tata da wasu kaya summa litusalli fihi sai ta yi sallah a cikin wannan kayan nata ta yi sallah da wannan shine mala yace haddathana qutaybah ibn sa'id wa yazid ibn khalid ibn yazid ابن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة wani mutum ya bashi labari daga ummu salama anna imra'atan kanat tuhra qaddama akan cewa wata mace ta kasance tana zubar da jini fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin qala yace fa idha khal fa idha khallafat dhalika idan ta wuce wa'annan kwanakin da ta saba yin haila wa hadarati salatu lokacin sallah yayi faltaghtasil to tayi wanka bi ma'anahu ma'ana sai kawo hadisin da waccan ma'anar حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس يعني بن إياض عن أبيد الله النافع عن سليمان بن يسار الرجل من الأنصار daga wata mata daga cikin mutanen Madina anna imra'atan kanat tuhraqu dima wata mata ta kasance tana zub da jini fa zakara ma'ana hadithin lays sai ya ambaci ma'anan hadithin lays qala ce fa idha khallafatuhunna idan ta bar ta wuce wa'yancan kwanakin da ta saba yin haila wa hadarati salatu lokacin sallah yayi faltaghtasil to tayi wanka wa saqa alhadith bi ma'anahu sai kwararo hadisin da ma'anansa haddathana yaqub ibn ibrahim haddathana abdurrahman ibn mahdi haddathana sahr ibn juwayriyah annafi'in bi isnad al-lays da sanadin lays wa bi ma'anahu da kuma anansa qala yace faltatruki salata to ta bar sallah kadara zalika kwatankwacin wannan kwanakin da ta saba yin haila thumma idha hadarati salatu sannan idan lokacin sallah yayi faltaghtasil ta yi wanka wal tastathfir bi saubin sai ta yi kunzugu da wasu kaya ma'ana ta daure al'aurata da wasu kaya thumma tusalli sannan ta yi sallah حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة daga ummu salama an samu wannan kissar qala fihi ya ce a cikinsa tad'u salata tabar sallah wa taghtasilu fi ma siwa zalika sai ta yi wanka a cikin abin da ba wannan ba wa tastaghfiru bi thawbin sai ta yi kunzugu da wasu kaya wa tusalli ta yi sallah قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت shi a riwayarsa suleiman bin yasar ya ambaci matar da ta gamu da wannan jarabtawar ta zubar jini hamadu hamadu bin zaidin an ayyub hamadu bin zaidin shi ya kenan hamadu bin zaidin ne ya ambaci wannan daga ayyub fi hadal hadis a cikin wannan hadisin kala yace fatima binta abi hubaish ita ce fatima el abi hubaish wadda wannan jarabtawar ta same ta na zubar jini حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراش عن عروة عن عائشة قالت أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم أم حبيبة تاتم بي منظى الله جمد جيني فقالت عائشة سي عائشة تتي فرأيت مركنها ملآن دما سينجا mirkan kinta mirkan sunan wani baho ne da ake wanki a ciki ake sai naga bahonta ya cika da shini subhanallah فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله ce mata imkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki ki zamna kwatankwacin kwanakin da kika saba yin haila sun maktasili sannan ki wanka قال أبو داود أبو داود رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر ibnu qutayba ya rawaito sa a tsakanin me yake da suna hadisai na ja'far bin rabi'a fi akhiriha a ƙarshen su wa rawahu ali ibn ayyash wa yunus ibn muhammadin an al-layth fa qala ja'far ibn rabi'a sai suka ce ja'far bin rabi'a a can bai hadi ja'far ba bai hadi baban shi ba ja'far kawai yace shi yasa anan yace a riwayar ta sulai sai suka ce daga ja'far bin rabi'a حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته فاطمة إر أبي, إر أبي حبيش تاباش لاباري أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن تواتا تنبي منزون الله فشكت إليه الدم sai ta kai mishi koken jini da yake ci gaba da zubo mata bayan na haila faqala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace mata innama zalika irqun ai shi wannan jijiya ce fantaziri ki jira idza ata qur'iki idan hailar ki tazo fala tusalli to kada ki sallah fa idza qur'iki fa idza marra qur'uki idan kwanakin hailaki suka wuce fatatahhari to ki tsarki thumma salli sannan ki salla ma bainal qur'i a tsakanin abin da yake na qur'i ila qur'i zuwa qur'i mana sai ki rika sallah daga jini zuwa jini abinda wannan hadisan duka ruwayin suke nunawa an gane da kyau ko kuna gani duk mata ne ake ta zanowa dama an ce ciwon mace na mace ne ko shi yasa ana zancen istihada kenan zancen mata ne ake shi yasa duk masu ruwayan mata ne wata mata ce ko wasu mata ne suka samu kansu da jini yana ci gaba da zuba musu bayan jinin haila to shine suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za su yi sai manzon Allah ya ce musu ku kilga kwanakin da kuka saba yin haila in kwanakin da kuka saba yin haila suka zo sai ku tsaye da sallah idan kwanakin suka wuce sai ku yi wanka ku ci gaba da sallar ku koda ku jinin yana zubowa kenan wannan jinin da yake zo muku ba na haila bane na menene na ciwo ne wannan kuma har yanzu mata da yawa suna irin wannan matsalan yanzu haka jiye jiyen ga kame in zo zan shiga mota jijin gaba mun ƙara karatu akwai wani ya zo ya tambaye ni wata mata ce mai wa iyalin shi ce an mata irin alluran nan ta hana aihuwa an gane ku ta sa sarari tsakanin aihuwa yake yanzu jini na ta zubo yana ta zubo mata tunda yace in amma mutum irin wannan allurar asali ba ta haila allurar da aka yi mata in aka mace ita ba ta haila yace to sai dai jini yana zubo mata wanda shi ba na haila bane kakale azuminta shi azumi ma yake tambaya an gane da kyau ko to ya azuminta za ta yi azumi ko ba za ta yi ba ha in kun gane wannan hadisin za ta yi azumi ko ba za ta yi ba za ta yi tunda ba jinin mi bane ba jinin haila bane kinan jini ne ciwo kinan za ta yi za ta yi sallar ta kuma ta yi kuma ta yi azumi sai dai sallar in tana cikin sallar jinin ya zubo ya za ta yi shi ma za mu gan shi nan gaba jayyid mala yace haddathana يوسف يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن أروة بن الزبير حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء فاطمة أمرت أسماء أو أسماء حدثتني كوكما أسماء تاباني لاباري أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش akan cewa Fatima ‘yar Abi Hubaish ta umarce ta an tas'ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam akan ta tambayi manzon Allah fa'amara ha sai ya umarce ta an taƙa'udal ayyaman lati kanat taƙa'udu ta zamna kwanakin da ta saba zama sun matagtasilu sannan sai ta yi wanka. Kala Abu Dawud, Abu Dawud ya ce, ورواه قتادة قتادة يا رويتوس عن أروة بن الزبير عن زينب عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت تا جنيا تيغا بدا زوبو متا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يا أمور تيتا أن تدع الصلاة تبر صلى أيام أقرائها أكوانا كنت تسابين هيلا ثم تغتسل سنن تي وانكا وتصلي تي صلى قال ابو داود ابو داود يتي لم يسمع قتادة من عروة شيئا قتادة bai ji daga urwa komai ba an gane ko jayyid kina hadisin a wannan riwayar bai inganta ba amma da wacce riwayar zai zanto wa hasanun li ghairihi wa zada ibn uyayna fi hadith az-zuhri ibn uyayna ya kara a hadisin zuhri an amrata an aisha ta anna umma habiba kanat tustahadu ta kasance jini na ci gaba da zubo mata fa sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi manzon Allah fa amaraha an tada as-salata sai ya umurce ta ta bar sallah ayyama aqra'iha kwanakin da ta saba yin haila sauran kwanakin ko sai ci gaba da sallah qala abu daud wa hadha wahmun min ibn uyayna yace abu daud yace wannan wahami ne aka samu dimuwa ce aka samu daga ibn uyayna laysa hadha fi hadithul huffazi an zuhri domin wannan baya daga cikin hadisin zuhuri kamar yadda aka haddace kamar yadda mutane suka haddace illa ma zakara suhail ibn abi salih sai dai abinda suhail bin abi salih ya ambata wa qad rawal humaydi hadha alhadith kuma imam al-humaydi ya rawaito wannan hadisin an ibn uyayna daga ibn uyayna lam yadhkur fihi bai ambata a ciki ba ta da ussalata ayyama aqra'iha tabar sallah kwanakin da ta saba yin haila وروت قمير بنت عمرو قمير بنت عمرو ترويت وزوج مسروق ga wani suna shi ma musasa ko kamir sunan mace ce kamir an gane ko jayid na'am aha yace kamir ta rawaito tana ɗaya daga cikin malaman hadisi ta rawaito daga amru zauju mashruq zauju masruq wadda matan masruq ce an aisha daga aisha almustahadatu tatruku salata mace mai haila za ta bar sallah ayyama aqra'iha adadin kwanakin da ta saba yin haila thumma taghtasilu sannan sai ta yi wanka wa qala abdurrahman bin alqasim an abihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amaraha manzo Allah ya umurce ta an tatruka salata qadra aqra'iha ta bar sallah daidai gwargwadon kwanakin da ta saba yin haila وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيدت تايجن استحادة فذكر مثله سيئا بتكوتن كتنونا وانت حديث مالك وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها mace wadda jini ke ci gaba da zubo mata za ta bar sallah daidai gwargwadon kwanakin da ta saba yin haila sun mataktashilu wa tusalli sannan sai ta yi wanka ta yi sallah malai ce wa rawal ala ibn al-musayyib an al-hakami an abi ja'farin anna saudata istuhidat sauda jini ya ci gaba da zubo mata fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurce ta idza madat ayyamuha idan kwanakinta na haila suka wuce irtasalat ta yi wanka wa sai ta yi sallah wa rawa sa'id ibn jubair an ali wa ibn abbas al mustahadatu tajlisu ayyam qur'iha mace mai haila za ta zamna adadin kwanakin da ta saba yin haila wa kadhalika rawahu ammar maula bani hashim haka ammar ya rawaito sa maulan bani hashim wa talq ibn habib an ibn abbas daga ibn abbas wa kadhalika rawahu ma'qil al-qas'ami عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي حكى إمام الشعبي يا رويت عن قميرة امرأة مسروق دقى قميرة ما تر مسروق عن عائشة, عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود أبو داود وهو قول الحسن وسعيد wannan shine magana ta Hassan da Sa'id ibn al-Musayyib wa Ata'in da Ata wa Makhul wa Ibrahim wa Salim wal Qasim innal mustahadata lalle mai jinin wadda jini ke ci gaba da zubo mata tadau salata za ta bar sallah ayyama aqra'iha daidai gwargwadon kwanakin da ta saba yin haila qala abu dawud abu dawud yace lam yasma qatada min urwata shay'an qatada bai taba jin komai daga urwa ba kenan riwaya ta qatada mursala ce a wannan a wannan fuskar a takakken uwa masu girma wannan baben dukkan shi yayi bayani ne akan me akan jinin istihada ya ake ce ma jinin istihada shine jini ya ci gaba da zubo mamace ta hanyar al'aurarta bayan jinin haila kindin matar ta samu kanta a cikin wannan halin za ta kilga kwanakin da ta saba yin haila idan suka zo sai ta mi sai ta tsaye da sallah ta tsaye da ibada idan kwanakin da ta saba yin haila sun wuce sai ta mi sai ta ci gaba da ibadarta wannan jinin na cuta ne kuma wannan jinin na istihada yake da suna akwai lokacin da shedan ke sababa shi ma'ana shedan yana iya sababa ma mata shi don saboda ya rikita musu ibada akwai wanda kuma yake samun su mata hanyar sihiri a yi mamace sihiri don saboda jini ya ta zubo mata ko da mishinta yana so ya saru da ita sai ya kasa an gane shi ake ce ma sihirun nazif wannan kuma ya faru da wata ɗaya daga cikin ɗalibai na tana da 'yar uwa yayarta sun suke min malam yayarta ce jini ke ci gaba da zubo mata har ma yanzu an kama ta a hospital da reference ma'ana jini na zubo mata to sai ta ɓoye ba ta magai har sai da ya kai ga jinin ya mata karanci har ta haɗi yanzu an kai ta likita ana ƙara mata jini kuma jinin yana ta zuba likitoci sun rasa menene tana gaya mini haka sai na ce mata a samu wanda ya iya ruƙiya ya mata ruƙiya tana iya ko iskoki ne aka ko da aka zo aka mata ruƙiya sai iskokin suka bayyana suka nuna cewa turo su aka yi duk da ba a gaskata su amma takan iya abin ya kasance haka domin sabuwar amarya ce ba ta yi wata guda da yin aure ba jini ya gabce yana ta zuba mata an gane ko kenan wannan sai nuna cewa irin wannan ana yawan samun shi idan aka ga irin wannan kada a tsaya ga maganin likita kawai kada a tsaya ga maganin likita kawai a rika neman magani na alkur'ani da ruqiyya da abin da ya kama da haka a takaice nan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم استغفر الله توب إليك استغفر الله استغفر الله